da wanke hannun shi na hagu kawara da yi kawara da wanke hannunka na hagu tun da wani tun ka yin ka wanke ta bakwai za ka fara wanke hannunka na hagu kabla kula kaci hal'ada tun gabanin ta ci karo da kazamta ita hannun ta ka ta ta hagu tun gabanin ta taba kazamta sai ka wanke saboda tana yi tana da kazamta ko inda addinin musulunci ke na addinin tsafta ne ka zo ta ce za ka taba amma kuma ka ce sai ka wanke hannun saboda tana yi wa hannunka yana da gazon ta zai game da wannan gazon da kuma wani ciwo shi ta cikin shi shi yasa aka ce ka fara wanke hannun naka gabanin hannunka ya taba gazon ta kuma bai gasne mahallin bauli sannan mutum ya biyanta da wanke mahallin bauli bagilan gizari inda ya tsari ke hitarwa gaban mutum ke idan ya tsari ne mutum shi kenan ya gama ya kare sai ta shi idan kuma akwai wani abu mutum ya yi bayan gida ba da yake tun mai yantakin sannan mutum ya tashi illa mahallin ghaib ya zuwa ba gidan bayan gari wai sukul ba sannan ko mutum zai zanki zubo ruwa ala yadihi akan hannun shi ghasilan biha mahalla yana wanke bagiran da ita hannun tashi yana zubo ruwa yana wanke wa yastarqi qalilan amma mutum zai sassauta ana ba za ka mata wurin wanke wannan baka ka zanki kama shi da kari kana fita a sannu sama sama za ka wanke wankewa wa yujidul arka amma ko malam yace mutum zai kyautata tuda al'arab shi ne mai tuda tuda wurin kazan ta sun ta bayan da za su cicci da ko ina ga wani da tuda tudawa mai kyau mai tajwidi hatta yunkiyar mahalla har sai mutum ya tsaftace bagiran bayan garin baki daya sai ya yi tas in ji babu alama wata da wata ce ثم يغسل يده sannan mutum ya wanke hannun shi ba da zalika bayan wannan bi turabi da kasa wa lahmihi da makamancin kasa kamar sabulu ko abin da ya kama da su ka wanke hannun ka shi wal istibra'u wajib istibra'u shi ma mi wajibi ne al istibra'u wajib mana tsarki tsarta tsarkake wato dattin da ke zuwa daga cikin jikin shi ma wata wawa shi ne istifrahu kakkaɓe ke matin makarajai ne abin da ke cikin kafofi guda biyu hudorin ka hanyoyin ka guda biyu waɗanda bauli da bayan gari ke hitowa daga cikin su kakkaɓe ke su minan azalar ka zautawa jiki wasu batu minan bau sifan shi ma na yace daga bayan daga bawali an yadda ala zakarar mutum ya sanya al'aurar shi baina usbu'aihi tsakanin yan yatsun shi guda biyu as-sababati wal ibham manuniya da kuma babban yatsa ma'ana sai ka sa al'auran ka a ciki shine yadda ake yin bi al-istibra an yaj'ala dhakarahu mutum ya sanya al'auran shi baina usbu'aihi tsakanin yatsun shi guda biyu as-sababati manuniya wal ibham da kuma babban yatsa fayubihuhuma sai ya taho da su min aslihi tun daga farkon al'auran shi tun daga can gindin al'auran shi ila usratihi har zuwa kan al'auran shi wayan turahu sannan ko mutum ya kalkace shi ya faru zalika talata marrat mutum zai aikata wannan haso in ka kare kuma sai ka koma ya kare wannan sifan in ka ma ke ka zahu kana mata da al'auran naka ba ma cewa mai sauki ba mai sauki sai ka yi tsoko bi hibbatin da sauki mana za ka ma da al'auran ka ba da ƙarfi ba da sauki saboda bi ma ce zai iya jama wata matsala saboda haka za ka yi rage za ka rike ta amma da sauki fistarti da sauki fistarti a cikin matsewa wannan da kalkadewa matsike sadin nan da kai cikin ɗan yatsun su guda biyu da sauki ne sannan kuma karkarewa ma da sauki za kai ba da karfi za kai karewa domin idan akwai wani bawali bai yi da wani sai ka shi dushe wa yajibu ghaslu dhakar wanke al'aura yana zama wajibi kulli duka dukkan al'aura baki daya wajibi ne musulmi ya waje bi khurujil bani saboda shi tsawon bani ma'ana idan mabi ya fito mu domin ya tashi wankewa take zai wankewa domin sai ila ali ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka mai tambaya zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fusiru mazakiyau mutum ne wato an jarrabe shi sai ila ali ce an jarrabe shi da yawan jidda mace amma yana jin kunya ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana auren da yamma sai ya umarci mai kudari da al'asar ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam zala ce fi ruku akwai arwala ce kana da arwala mace ya tuma arwala ka kai a wata yawa manzala ya ce ya fi mazakira ya wanke al'auraci sana ke na malam ya ce za a wanke al'aura baki daya li khurujil madi saboda madi ya fito daga mace wa fi wujubin niyyati a cikin wajabcin niyya lokacin da zaka wanke al'auran ka din nan fi ghasli a cikin wanke shi kaulani akwai magana guda biyu wasu kace sai kai niyya wasu kuma kace ba sai an niyya to wannan shi ake ce mami ya ke cewa al-istinja kuma wannan shi ake cewa al-istibra da sai babun shi duka mana ya gwada fasdun wani fasdi mana ya ce adabu qada'il hajj la dubban biyan bukata arba ta sha adab su goma sha ba hudu la dubban biyan bukata arba ta sha adabi ne ladabi ne goma sha hudu al'awwal na farko zikrullah ambatan Allah inda iradatin dukuli a wurin nihin shiga makewaya lokacin da kai nihin shiga makewaya to za ka ambaci Allah za ka yi ziki qabla wusuli gabanin saduwa ila mawdi'il adha ya zuwa bakiran kasan tare ita ce makewaya ko wurin da aka ce ana fauri a wurin in ka tinkari wurin dan makewaya ce ba sai ka shiga da zuciya bismillah ma'amma ya wato tashin tara falyakul falyakul sai ce bismillah zan shiga da sunan Allah zan shiga magewaya da sunan Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman ka sani ne daga aljani namiji da aljana mace al-khubuth shine namijin aljani wal khaba'ith shine macen aljani wa ya kulu ba da kuruji min mutum zai wani bayan yi tsawa daga cikin magewaya gufrana ya Allah ina neman gafararka alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adawa afani godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da kazanta daga gare ni kuma ya bani lafiya haka ne shi ne abin da zai zai wani ya zai da cikin magewaya to wufranaka akwai hadisi ingantacce da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai daga sun yi jawabi cewa hadisi ne ingantacce amma alhamdulillah alladhi azaba anni al-adha wa afani malamai suna magana a kai kuma malamai sun ce hadisin da yazo da wannan addu'a mai rauni saura ka kenan hadisi ya zo shi kadai kawai wufranak manzo Allah kana idza kharaja min qada'i al-hajati qala wufranak وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك كون تجي غفرانك wannan shine hadisin da babu jami'a babu jayayya babu garraba tsakanin malamai a wurin ingancin wannan hadisi kowa da kowa ya tsaye hadisi ne amma wannan akwai jami'a na malamai wannan su malamai ba sun ce hadisi ne daga cikin su akwai shekhu nasir ibn al-albani ya tafi ya rawana da wannan hadisin da ya zo da wannan addu'a amma su malamai kuma sun jariri ne da ci akwai malamai da yawa daga cikin malaman saudiya waɗanda suka inganta wannan abinci wallahu ta fara kauta da haka in mutum ya tsaya a kan gofara na kawai ya isa domin mutum me ya kubuta daga miki janja da abin da ake tsammanin an yi haka da ne ko ba haka da kanki sai mutum ya tsaya ga wanda ke da tabbas domin domin addinin musulunci mabniyin ala fiqi an gina shi ne akan tabbas to kuma ka samu tabbas ɗin. shi kuma wancan ana tsammani ana shakku an yi haka nan ne ko kuma haka nan bane ba sai wala yajuzu dukhulul khala da yare da shiga makewa ba bi shay'in da wani abu fi zikrullahi ta'ala akwai ambatan Allah ta'ala a cikin wannan abu kalqatabi kamar zobe zobe ne aka rubuta aka rubuta ma Allah ko aka rubuta kan shi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko aka rubuta mai wani abu daga cikin dai abubuwan da suka shayi ambatan Allah subhanahu wata'ala to wannan ba za a shiga magiwaya da shi ba bai halitta ba makuri to balle alqur'ani kana da alqur'ani da wanda ake sa cikin aljihu ko wani ya kama ko bayan gari ba magewar gidan ku bace magewa ce ta bakin hanya magewa ya ce ta kuɗi magewa ce ta wani gida da kai ba ko ne a cikin gida ka ba za ka ji alƙur'ani wani ya ɗauki ba za ka ki sai ka shiga da shi saboda larura ma asli ba ya ci a rikin sura salula akwai qur'ani akwai hadisi akwai abubuwa da yawa ciki akwai an bada Allah subhanahu wataala amma bayyane yake ko koyi koyi sai ya kashe inda shi sai ya kashe da banda domin da salula da mutum da ɗaya ko ba ka yana yana hada alƙur'ani yana da cikin da alƙur'ani yana da ambaton Allah zikirka da yawa na na addinin musulunci kuma yana shiga mai yawa ha inda ba garnanci mutum ya yi taimaka ma hannun abu da shi da dama ko inda ba ga zanta ji zaka tawa ba sai ka wanda su amma shi kaje magana da kalga ta ba ne ce kamar zobe zoben da aka zana ma suna Allah subhanahu wata'ala to ba shiga majiwa sai akwai larura in zobe ne mai tsada ko kuma mai alhali sayan shi ne kai kana tsoron gaji shi wajen ɗauki ya zai sai ka sa a ciki ko ka sa cikin baki har da ito wadirham ko kuma dirham kuɗi ko na takarda ko na kari yanzu kuɗin ƙarashen larabawa suna da kuɗin larabci wani wasu ma za ka samu sunan allah kuɗi su wasu kuɗaɗe babu ke nan bai halitta ba mutum ya shiga magiwa da su ba tare da larura ba amma kudi ya yi larura dole a shiga da su ta da kudi ka ce wani wala ya ji wasu istinja'u kuma istinja'i bai halitta ba bi shay'in da wani abu fi zikrullah ta'ala annan mai mai ci ko al istinja'u ba mai mai ci ba wala ya ji wasu istinja'u yin sarki bai halitta ba bi shay'in da wani abu fi zikrullah akwai an mata Allah subhanahu ma'ana ba za ka ɗauko takardar da aka rubuta hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam kai bayan da ka karce bayan da ko gobe shake ko kuma dai wani abu da aka zana mai a cikin shi akwai sunan Allah ka ce da shi za ka karce bayan garin ka ko da shi za ka shayi da bayi bai halitta bal wannan ma da ya kai mutum ga kafirci to ba ma wai an bata Allah subhanahu wataala ba Qur'ani ko hadisi ba ko larabci aka rubuta ko lahu ko tajwidi ko balaga ko mantuki ko na ko sarf ko wani abu da shi larabci bai halitta ba ka shiga da shi magiwa ka karce ka manta da shi ba sai dai wannan makruhi ne in mutum ya yi addini shi bai taba sai dai ya yi abin da bai saboda wasila ce hanya ce ta yau in gari gobe kana ma abin nan share bayan da ranka da ƙwa'ani ke ba ka ga wannan ji ba shi ma zama to haramun ke azzani ladabi na biyu daga cikin ladubban biyan bukata an yi kwanci mari gida mu yusra shi ne mutum ya gabatar da kawai shi tahu fi duhuri a cikin shiga ya fara sanya bawalin ta gomi da shiga na kewaya wal yumna ya gabatar da sannan ya kawo ta damar furuji ya gabatar da ita wurin ita الثالث شرع على الذي أكو أن يقضي حاجته وهو جالس وديا مقاد الشيء نتني قال ko biyan bukata na bayan gari wannan tifafi ne dole a yi daga sauran in ba in haka daga sai za a mutum zai bata shi shi amma wani kowai mahallin tilafi wakili ne na sabani tsakanin malum ma in gane ko amma a ƙarshe dai ya halitta mutum ya zaɓi daga sai ko akwai da kowa ko babu ya halitta mutum idan dai mutum ya amince ya tabbatar da cewa itsalin nan ba zai wasu da cikin shi ba ba zai wasu da kayan shi ba ba zai zanyi wani zo mai ba to sai sai sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada ce nan shi bayan gari shi ake magana ka biya bukata kana wannan dole ba su kai ta saboda abu ne da kake daga baya ba ka san yadda yake amma bawali kana kallon shi kada ka shi ya halitta mutum ya daga tsaye ya halitta mutum ya daga الرابع لدبي نوع أن يديم السترة shi ne mutum ya dawwamar da rihe cikin shi hatta ya zanu wa min al-ardi har sai mutum ya yi kusa da kasa ma'ana in za ka wannan idan ya zama ta wurin da za ka biyan bukatar ka dashi daga hili ne shi yake magana yayin da mutum daga zai ta fara cikin da kuta ko da babu kowa ba cikin magiya ya babu kowa za ka shiga kare ko da ba wa dole dai ba tana kewaye babu wanda sun abin da suke ce Allah subhanahu wataala amma idan ya zama to hili ne na Allah subhanahu wataala hili ga dashi ne za ka bayan ka shigo za ka yin kawai to bai halitta ba ka kwari cikinka kana da ba za ka bar cikinka ne duk gaji kusa sannan ka kwari cikinka domin ka haka nan ko da wani na hanku gargare su ba abin da za a yi lalawa shi ne ma na ayyuni masitra hatta yadda nuwa min al'amur ya dawamar da rihin jikin shi har sai ya yi kusa da ƙasa alkhamisu na dabi na biyar a ya tabi da alari shi bisra ya zauna a kan kawon shi ta hagu ta dama kuma zai kai ta haka a sarisu na shida ilar rabi a shakar zuwa da goma sha hudu an yi farli da bai na fahimtai ya bude tsakanin cinyoyin shi kai ya mace domin in ya mace zai mu cinyoyin shi ta tsari in ya tsari su in kuma bayan gari yake in ya mace ba zai fito daidai ba haka ne kuma jikin shi ba zai saki ba ya fito da kyau wa an yi shi tani bal mawuzi a sulba sannan kuma ladabi na bakwai shine mutum ya nisanci al-mawdi as-sulba wurin da yake mai santsi wuri ne wanda yake kusashe kaukau domin wurin da yake kusashe yana kawo wani zai zai wasu maka idan dai wurin babu wani wuri da aka yi mahori ya tsake haka ne ko shi kama da yake kenan in ga daji yana kai kuka yi ka samu irin abin nan sumun sumun nan da ake yi da daji ko wasu rijiyoyi da sauran da kake wasu su ba da nisan zuwa da nemi wuri mai tafshi kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah lokacin da ya bawali daga tsaye din nan hadisin da aka rubuto maza Allah ya bawali daga tsaye wasu wai wasu suna ganin bai dace a ce Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ingantacce mai sabon maza Allah san annabi mu muna masa annabi muna sa annabi an gama mu da sahabbai sadaka su suka rawaito mana da yayin zalin manzo Allah sai dai ne muri mai tafshi wanda yake da yashi mun ya rokin yayi bolin bolin zai ji wa ci fa ata dami bin haka Abdullahi da Abbas ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wurin koli fa ata dami bin muri mai tafshi sai ya bawali wal ma'u da'i sannan kuma mutum ya nisanci alma'ad da'im ruwan da yake tsaye cik kamar ruwan tafki wanda yake kewaye ruwan kududubi wanda ba ya jaya ko ina tsaye ke mutum ya nisanci yin mawajin nan wurin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ladabi na tara shi ne wa an yi gabbi ya rasau mutum ya rage kanshi domin kada shi ta kasance da ke tara da sai kare ta wa an la ya takallama ladabi na goma shi ne kan mutum ya yi magana shiru in yana biyan bukata shiru shi ba laraba suke kiran biyan bukata da suna adam ladabi sunan shi saboda kana da ta kawo shiru so da ke allah subhanahu wa ta'ala ke da yake ka fito duka zanta da ke cikin shi illa da muhimmin sai dai daga abin da yake da muhimmanci kawai shi kare za ka yi magana amma bai dace ba a mutum shi majiwa yana magana bai da kyau zana sallallahu alaihi wasallam ya wata cikin hadisi da ta ko idan ta kawo da rasulani ha فليتنازع كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتكلم idan mutane guda biyu suka ce za su yi biyan bukatar su to kowa ya kaɗai ta daban su samu wuri ya nisan da ɗan uwanshi kuma kan su yi magana sai an kare an zazo sai a yi magana saboda yin magana ana biyan ana biyan bukata ɗaya da kyawu zalla sallallahu alaihi wasallam ya yi da bazan shi ka khawfi fawati sai dai abin da yake da muhimmanci kamar me malaci ka khawfi fawati nafsi kamar tsoron halaka rai sai na biyan bukata sai ji maki matsayi na zai ji burkula can cikin awara kuma in ya motsa yana iya yin kasa sai ya kururuwa a zuwa shayi kishi sai ya magana abu bayanin ko kuma kurcewa dukiya a yi tsoron dukiya shi za ta kurce mai za ta hallaka sai yi magana a wannan lokaci ladabi na goma sha ɗaya wa an yi tsakiyar riha mutum ya kare iska ya kiyaye iska mana iska da wannan dina ya kada mana mutum ya kiyaye wurin da ke da iska inda ya ba ta inganta shi mana kakka kalli wurin da iska za ta yi in yamma yake kai suka gidda in kuma arewa yake kadawa kai sai ka gidda kai kama dole kana tunkara iska kana biyan bukata da ciyar wannan wal juhra sannan ko mutum ya kiyaye biyu wato juhur shi ne daki ko kuma rami abinda da yake da iyaka don mutum ya kiyaye wannan wal mana'ila salati sannan ko mutum ya nisanci wuraren tsinuwa guda uku wani ya ita ce mawaƙi julusin nas wuraren da mutane suke zannawa domin waɗannan wurare majalisar mutane wurin zaman mutane da suke zanna don da su yi hira ka zo kai musu bawali ko bayan gari cutar da su ne su kuma in suka damu da wannan abin da kai za su tsine ma albarka kuma wannan tsinuwar tabbata da su saboda suna da hakika zuta musu Allah subhanahu wata'ala zai bi masa aiki sai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a nisanci waɗannan wuraren guda da farko shine min mawadi' julusin nas wuraren da mutane suke zama wa turuqatuhum da kuma hanyoyin da mutane suke bi sai wurin aiki sai wurin kasuwa sai makaranta da sauran su waɗannan hanyoyin da mutane suke bi na kaga wani zai iya zuwa bai yi lura ba an yi bayan gari ko an yi bodi ya taka zai shi ba su tsinuwa zai in ya zuno nan za ta faru wa an yantajira sannan kuma mutum ya wato ya koyi al'ayu ne dasu daga idanun mutane kakai bayan gari inda za a ganin ka inda mutane za su yi hango kana yin bayan gari kana wa an ya baro da an masami kuma mutum ya yi nisa daga wuraren jinsu idan kana fil fada idan mutum ya zama mutum cikin hili ne alfaba shi ne sarari kudin mutum ya nisa daga sauraron mutane mana inda za ka zanna kana bayan gari ko kana bauti warin da tasowa yana cikin kaga da yake mu musulmi muna da kasan ba mu da tsafta ka shiga kasuwannin mu kasuwannin mu zai daga cikin kasuwa ko ina wurin gobe ko ina wurin musamman tsohuwar kasuwa akwai hanyar da ba lokacin nan ba ta biyuwa kawai ka zanta ci kaga wannan aiki wannan ba ba alamar musulunci ba ce kake ba azamta ba musulunci ba ta kafirci kafin zai kamata dai ka zammai ne ba mu musulunci ba amma kowa yana ganin garin a yi magiyoyi masu kyawu ya ɗauki kuɗin shi ya bada domin ya kiyaye lahiyar shi haka mutane sun ga wani kankan wani bakon ga wani hawan shi da rako wani kuma ya matsu bayan gari da shi ke na wuri ya lalace kaga wannan warin na tasowa yana kai wa mutane so da yawa wanda mai abin suna suna na kusa kuma a zuwa na can abinci a ganin da wannan lewa musulunci musulunci tsafta ne Allah subhanahu wa ta'ala na shi kuma yuhibbun nafaqa Allah tsafta gare kuma yana son tsafta ya kamata ku zama zuwa wa Allah ya tsafila alƙibla sannan kuma kada mutum ya kalla alƙibla in yana bayan ko in yana biyan bukatar shi wala ya tasbira ha kuma kada ya bata baya idan kana fil fada idan ya zamanto a cikin fili sabani idan ya zamanto a cikin magiwayar in baki ba akwai sabani na malamai akwai sabanin malamai cewa in wurin kewaye yake to a lokacin nan ka kalli gabas kamar yadda ma zai so ya nuna ka kalli gabas ba ka kalli gabas ba ka san za ka domin ta kare ka daga me ta kare ka daga gabas amma da duka wannan ta wuyi domin ai yanzu mutum shi gane gano ya kalli kawai ta abu yake kallo yana ganin da a kai kai ta tanga dubu miliyan na wuce akwai kasar shekara sau da su nan dai abin da ya kuma kewa ya kai shi ne kada a yi ta tafi ba za da sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ko la tastaqbilu al-qiblata bi ghadab wala mulin wala tastadbiruha kafu kuma za da sallallahu alaihi sai da yawa hadisai da yawa manzana jan bawa da sallar ya yana da su kallan gaba su kuma ba ta baya a lokacin da bukata madogaran malamai waɗanda suke bambanta wa shi ne a cikin abdullahi don kuma cewa wata rana ya wadatin hamsa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ya hukunci da bai bukata ya kalli ni killa ya ya bayar killa baya wannan shi ne a cikin da suke su sauran malama waɗanda suke bambata tsakanin sarari da kuma gini mara abin da ya shi ne a yi shi a kan ya kalla a yau kusa walam ya kun fi sasirun idan sararin da ma ya hana yin sannan ko ba a samu ne sutura a cikin su a samu wani abin da wata kariya wadda ta kare kada ta rasu in babu ita ba za ka yi da wasu fa in gane fi sasir malam ya ce idan akwai sutura a ciki ba fi manihi kaulani akwai magana guda biyu a cikin hana shi al-muhtar bin musa abinda aka zaba daga cikin waɗannan maganganu guda biyu ne ce al-manu shine hanawa hanawa shi ne kun gani ko da ka hanawa shi ne ko da mutum ya kashi ga tana kallon gaba sai ka saba ka shi sai ka kinta saboda ni ka samu miladan wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa amma filu fil mal amma ya ka tashi a cikin gida ka yi tuzu ma ne ta da mutlaka ma'ana idan ya zama cikin gida ne magewa ya ta cikin gida ma ne ta ma da wannan akan fahimta shi akan mazhabin maliki yake magana a ali ina ni sawa'an duka ɗaya ne kana wulaka sajirun akwai fitira amla ko kuma babu kada hunaka mashaqqatun akwai wahala amla ko kuma babu wahala ya halitta ka kalli ga basu ba ta ba ita ba dai da cewa yin ganci ba ita wallahu tabaraka wa ta'ala ya isa ya isa ko ya zo da saboda na ba da su da yawa kuma abin da muka wani gidi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa Allah ya san kuskuren da muka kuma Allah ta'ala ya yi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى